الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata wanda ya yi daidai da 21 haka ne 21 da watan ramadan ko hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da biyar da watan shidda miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya muna addu'a ta alkhairi wannan ayyuka da muke a cikin wannan wata mai tarin albarka allah ya kaɓe dukkanin ibadukanmu ya gafarta mana kurakuranmu da mu da mahaifanmu baki daya ya sanya aljanna ce makomarmu muna tawassali da wannan karatu alkur'ani da muke a cikin wannan wata mai tarin albarka a wannan kwanaki guda goma na ƙarshen ramadan ya allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'inda idan aka ka kana karba ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta ma mahaifanmu ya Allah ka karbi ibadukanmu ya Allah ka sanya muna cikin bayunka intattu ya Allah duk alkhairin da ke cikin wannan watan ya Allah ka sada mu da shi ya Allah duk abin da kake kare bayunka salihai ya Allah mu ma ka kare mu ya Allah duk abin da muka kasa kansa ya Allah ka iya muna yan kasuwan mu manya da ƙanana suke taimakawa addini Allah ka taimaka musu yan uwa da suke kokari akan gudanar da wannan karatutukan tun daga masu hada saututuka har zawa masu karantawa da mu masu fassarawa ya Allah ka sa mu yi tarayya a cikin lada ka sanya aljanna ce makoman mu bi rahmatika ya arhamar rahimin dan uwa wanda suke kokarin turo sako na barin addu'o'i ya Allah ka fi mu sanin su ka san bukatukan su ya Allah ka biya muna da mu da su gaba ɗaya bukatocin mu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun faɗin Allah subhanahu wa ta'ala الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وتعاوننا آية مكتاشي يذام تاشي آية شاب يسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله يتي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من تين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى ينا بعد labari waton halitta ta da annabi adam yadda aka yi har aka halicce ka har ka zo duniya idan ma baka sani ba ka sani farkon halittawa shine babanmu annabi adam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shine farko wanda Allah ya fara halitta a cikin banu adam to Allah ya ce Allah ya ce walaqad khalaqanal insana haƙiƙan musu Allah inji Allah ya ce mun halicci dan annabi adam fi'ili madi ne Allah ya ce tintini muka halicci dan annabi adam al-insani kenan mutum min sulalatin min tin ai daga sulala safwa bilma wato wannan daga tabo ne na laka inji Allah subhanahu wataala aka kwaba asalin halittar da annabi adam Allah ce laka ji aka kwaba da wannan lakan muka halicci annabi adam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim to kaji farkon halittarka babanka annabi adam shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace la farqa baina a'jamiyyun wa arbi ba bambanci tsakanin balarabe da wanda yake ba ajami idan aka ce ba ajami shine duk yaren da ba larabci ba a ajamanci ne to banda larabci shine kawai duk yaren duniya wanda ba larabci ba wannan shi ake kira a ajami to shi annabi ce babu bambanci tsakanin wata wanda yake ba larabe wanda yake furci na larabci da ba wanda yake wani hausa ko nashi zabarmanci ko fillanci ko turanci ko ingilanci da ma sauransu annabi ce haka babu bambanci tsakanin baki da fari sannan kuma annabi ce dukkaninku min adam kullukum min adam wa adam khuliqa min turab dukkaninku daga annabi adam ne asalinku shine annabi adam sannan shi annabi annabi adam Allah subhanahu wataala ya halicce shi daga mi min turabin daga ƙasa to Allah ce haƙiƙan mun halicci da annabi adam min sulalatin min tini waton daga cabo na laka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa halitta tawa ta annabi adam to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam da cabo to sai Allah ya yi bayanin to su zuriya annabi adam da Allah ya halicci sai Allah ya ce
ثم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين sai Allah ya ce sun maja'alnahu sannan muka sanya sa nan domiri yana komawa ne zuwa gawa zuwa ga shi mutum ki tuna shi ba annabi adam an halice shi daga tabo sai Allah ce sun maja'alnahu sannan muka sanya sa ai, m- muka sanya shi wannan mutunan waton dan annabi adam kenan Allah ce sai muka sanya sa nutufa muka maida shi watan digon maniyi annabi adam an halicce shi daga watan laka to Allah ce su kuma zurriyar annabi adam watan daga digon mani ne nutfa ruwa wanda suke ruwa na mani shi da Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun to kaga Allah subhanahu wataala ya halicce annabi adam da tabo to amma ku diya annabi adam watan sai Allah ya ce ja'alnahu nutfa muka sanya sa digon maniyi kamar da Allah ya ce a wata aya ta daban Allah ce wa bada khalqal insani min tin thumma ja'alahu thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wato sai aka sanya kudi annabi Adam daga ruwa na mani to da su ne Allah subhanahu wataala ya halice wato da annabi Adam ruwa masu yabki ruwa na kazamta ruwan da kowa bai bukatar a gansu a jikinsa to Allah ce ka rage takama a duniya asalin ka duniya duniya asalin ka ruwa ne alam na khaluqukum min ma'in mahin wa muhalace ku da ruwa da suke mahini mai wata na kazanta ruwa na dauda wannan ruwan su ne Allah subhanahu wataala ya halici da annabi Adam sai Allah ya ce
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya halitta dan annabi Adam bayan annabi Adam da aka halitta daga laka to shi zuriyarsa sai Allah ce min nutfa wato muka sanya shi digon mani ne fi qararin makinin a cikin wato mahaifa huri wanda yake mai aminci huri tabbatacce shine mahaifar da Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya wato mani dan annabi Adam ya zauna a ciki har ma a juya sa malumai suka ce a lokacin da namiji ya tara da matarsa kowanne daga cikin sai da ruwa guda tara guda biyu kowanne na da ruwa guda biya da x da y haka mace tana da x da y ruwa ne bangaren mani lokacin da namiji da mace suka tara to kowanne zai idan ya bada ruwan wato idan ya bada x ta bada x to idan su idan ya bada x ta bada y sai a samu ɗa namiji kenan x da y suke haɗuwa sai a samu ɗa namiji to wannan ruwa idan suka zo Allah ce fi qararin makin a cikin wani huri wanda yake matabbaci huri mai aminci a wannan hurin ne Allah subhanahu wataala yake ajiyar wannan maniyin a juya sa lokacin ta bada y ka bada x sai a samu ɗa mace lokacin ta bada ta bada y ka bada x sai a samu ɗa ɗan tawaye to haka Allah subhanahu wataala yake lamuransa to Allah ce fi kararin makin a cikin watan mahaifa wanda ke huri ne makin wanda yake da aminci watan shi ana nihin mahaifa da da shi ne Allah ce ila qadarin ma'lum ko fa qadarnahu fa ni'mal qadir sai Allah ce to thumma khalaqana an-nutfa to bayan ya zama to mani a cikin mahaifa idan ya kwana 40 sai Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma khalaqana an-nutfa ai sayyarna an-nutfa sai mu juya wannan maniyin bayan kwana 40 ya kuma mi wato ya koma ya koma nutfa ya koma gudan jini ثم خلقنا النطفة علقة sai mu juyar da wannan digon manin ya koma tsoka idan manin ya kwana arba'in sai Allah subhanahu wataala ya juya sa a cikin mahaifar mace sai ya koma mi sai ya koma tsoka to idan ya yi kwana arba'in kuma sai Allah subhanahu wataala sai kai ƙara juya sa sai Allah ce fa khalaqanal alaqata mudgha da wannan ɗig- wannan jinin Allah ce sai mu me da wannan jinin sai ya koma tsoka yana mani sai ya koma gudan jini daga jini Allah ce sai ya koma tsoka kaga duka wannan ab- abin da kimiyya ce ta Allah subhanahu wataala Allah ɗi ya isa ya wannan abin abun yana mani Allah ya juya sa daga mani bayan kwana arba'in ya koma tsoka a ya gudan jini bayan ya ta- ya ta daga jini sannan kuma ya koma abin da ake ce ma tsoka to idan ya zo ma tsoka kuma yana cikin mahaifa Allah ce fa khalaqana al-mudghata izama sai mu juya wannan tsokar ta koma kasusuwa sai Allah ce fa khalaqana al-izama la ay faka sauna al'izama lahma sannan mu lulluɓe wannan tsokar wannan kasusuwa da mi da tsoka bayan an halice kana digan mani ka koma watan jini ka koma tsoka sai Allah ya soko wasu kasusuwa cikin jiki sai a yi maka hannu watan kasu duk inda wani kashi yake cikin jikinka a kwana arba'in ku za a sa shi sai a jefa maka shi duk wani kashi yatsunka watan kashin baya da menene ko ina duk wani kasusuwa Allah ce za mu san- za mu sanya maka su to bayan an sanya wannan kasusuwar sai Allah ce faka sauna li'izama lahma sai mu rihe wannan tso wannan kasusuwa da mi da kasusuwa da tsoka sai ya zama to kaga ga fata sai a sa maka fata da rihe ko ina fata mai rihe jiki jiki gaba daya da za a tsaga za a ga za a ga kasusuwa to wannan ayar sai Allah ce summa ansha'nahu khalqan akhar ibnu kathir yace ai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya busa masa waton rai sai ya koma gashi yana motsi kenan kaga ga 40 ta farin kana mani ga 40 ta bi kana gudan jini ga 40 ta uku ka koma tsoka 40 ta hudu ka ku an sa kasusuwa 40 ta biyar sai a sanya maka mi sai a sanya abubuwa gaba ɗaya a rihihiye to a wannan lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ce summa an sha'anahu khalqan akhar ai summa nafakhna fihi ruh Allah ce sai mu sanya masa rayuwa fatataharrak sai kai motsi wa sara khalqan akhar kaga ya zama to wata halitta ta daban can da gashi nan bai motsi sankare ne ke cikin cikin mahaifiyarsa amma a waje wannan lokaci da ya cika wata biyar Allah ce sai mu juya da shi mu mera shi wata halitta ta daban ai za sam'in wa basri yana ji yana kuma mi yana gani jariri a cikin mahaifiyarsa yana ji jariri a cikin cikin mahaifiyarsa yana ji Allah ce za mu sanya masa watan rayuwa sai ya zamanto kunnansa za su dinga amfani sannan kuma zai iya yi washi kulli kaga duka wannan abubuwa ne wanda Allah ce Allah dake wannan abubuwa mun gane ko to khalqal akhar kenan da bai motsi sai ka ji a ce ai gashi nan ya fara motsawa ko to wannan duka halitta ce ta wa ta Allah subhanahu wataala to a daidai wanga lokacin ne likitoci suke da damar su gano cewa namiji ne ko mace shi ma ba kowa ne ake iya ganuwa ba sai an je an yi eko ake iya tabbatarwa bayan an kare an busa masa rai amma kakin a busa ma yaro da rai likita bai iya gane wace irin halitta ce sai bayan ya zama to mutum an busa masa rayuwa Allah ce to a lokacin sai musulmi da shi wata rayuwa ta daban sai ya dinga waton motsi yana kuma jin abubuwan da ake shi yasa yan uwa wallahi mu dinga kiyayewa in kai bincike na malamai suna cewa yaro a cikin cikin mahaifiyarsa yana ji aka ce duk lokacin da akwai wata sin da yaro yake yi idan yana sauraron alkur'ani wasu tana sauraron alkur'ani akwai irin taharrukin da motsin da yake yi cikin ciki ya ji maganar Allah subhanahu wataala in waka ce kuma akwai wani irin motsin da yake yana jin abin da ake yana kamar yana dan yana jin yana kaftakin wasu abubuwa amma ba ji wanda yake zai yi mi ba zai lura sai lokacin da ya fito duniya idan lokacin da Allah subhanahu wataala ya kanta wannan abubuwan kuma za su kai gare sa to wannan ayar summa ansha'anahu khalqan akhar wannan ayar bakin daidai nan ta sauka aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wa sahabbai wannan ayar a masallaci daga cikin sahabban da ke zaune a ko Umar bin Al-Khattab eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda ثاني خلفاء الراشدين خليفة نبي مسلمتي yana jin wannan maganar da Allah subhanahu wataala ya ce wato wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudgha fa khalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar yana jin wannan maganar sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin sai Allah ya turo mala'ika jibril ya ce ka je ka cika wannan magana da Umar bin Khattab ya gai karshen aya kenan fatabar tabarakallahu ahsanul khaliqin shi yasa Umar bin Khattab yace wafaqtu rabbi wafaqani rabbi fi arba'i makanin yace na na dace da ubangiji na akan bin dokan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi ma ya sa na dace akan wasu abubuwa guda hudu so hudu ina magana alqur'ani ba aya bace amma a ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya mira ta aya karshen aya kenan da aka karanto da aka halicci annabi dan annabi Adam sai mu ce kai ta ce sai umar bin khattab ya ce fata barakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbatar ma Allah subhanahu wataala wanda yake shine feyen halitta sai Allah ce malaika jibe ka je ka ƙara karanta ma Muhammadu wannan annabi Muhammad sallallahu wannan ayar a cike da cikin alqur'ani a dinga karantawa har duniya tashi fata barakallahu ahsanul khaliqin albarka ta tabbata da wanda shine fiyayyen halitta Allah subhanahu wataala shi da wanda ya fi kowa iya halitta ka dibi Allah ya ce hakika mu halitta da annabi adam falaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ko cikin kyakkyawan halitta sai Allah ya ga kyakkyawa da Allah ya ga ma Allah sai ya maka ijiya guda tsakakkai sai Allah ya maka ijiya guda biyu kuma in yin duddu daga Allah ya maka ijiya guda tsakakkai babu wanda ya so ya zo ya ce mu Allah dan mi eh Allah ta cikin kyakkyawan halitta muka halice ka sai aka maka kunne guda biyu da ko ka dinga ji sai Allah ya halice ka abubuwa ga yadda za ka yi kowane da amfanin shi a rayu kowane abu cikin halittarka da amfaninsa idanu don ka kalla baki don ka ci haƙura don ka tamna kunne don ka ji hannu don ka doka cine don ka yi tafiya abu kowanne da aka aljar cikin ciki kuma sai aka yi maka aka yi maka wasu na'urori masu tace abinci masu amfani da kuma fidda wanda baya da amfani to Allah ya ce albarka ta tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine fiyayye wanda yake mafi halitta a duniya to Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta da annabi Adam a cikin kyakkyawan halitta sai Allah ya ce ثم إنكم بعد ذلك لميتون الله يتي ثم إنكم بعد ذلك لميتون sannan ku ɗiya annabi Adam akan wannan rayuwar da kuka zo duniya bayan an halice ka ka zama to mutum to Allah ya ce ba da zalika bayan haka lamayitun watan masu mutuwa ne ai ya'ani ba'da hadhihi nash'atul ula min al'adami tusiruna ila al-maut bayan wannan tayarwa da Allah ya halitta ta fari da aka halice ka kazo duniya to zaka kai wani lokaci zuwa ga mi zuwa ga mutuwa kamar da Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'asuna ayata gaba ثم إنكم يوم القيامة تبعثون to bayan ku an kashe ku mutuwa gaskiya ce ba ta ba shakka sai ka mutu in ma baka mutu ba ko gidanku ba ai mutuwa ba to gidan makwatan ku an taba yi ita mutuwa wannan ba shakka Allah ce kowa zai ya sai da mutuwa to Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun bayan wannan halitta da muka yi muku ha ba dawwama za ku yi a duniya ba ku sha rayuwa a Allah ya ce akwai mutuwa to bayan mutuwa fa sai Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan kuma ku ya annabi Adam a ranar tashin alkiyama Allah ce tub'asun za a tada ku ai min kuburikum za ku fito daga cikin kaburranku za ku tashi a alkiyama shine wanda Allah ya ce summa Allahu yunshi'u nash'at al-akhirah kaga tashi wanda daga shi babu wani kwanci kenan na cikin kabari shine ina alkiyama yawmul ya'ni yawmul mi'ad abinda Allah yake ni shine watan rana ta sakamako wa qiyamul arwah sannan kuma kowane rayuwar shi za ta dawo a jikinsa wal ajasad jiki ma zai tashi rayuwa ta shiga fa yuhasabul khalaiq sai Allah subhanahu wataala yayi wa halittu hisabi a inin alkiyama wa yuwaffa kullu amilin amala sannan a cika mu kowane mai aiki aikin da ya aikata a duniya in khairan fa khair in ka aikata alkhairi ka ga alkhairi a gobe alkiyama wa in sharran fa shar in kuma ka aikata sharri a gidan duniya ka ga sharri a gobe alkiyama Allah ya kare mu Allah ya sanya muna cikin masu aikata ayyuka alkhairi sai Allah ya ce ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين العالمين Allah ya ce, Walakad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Hakikan ji Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ƙara bada labari wato akan halittar da Annabi Adam sai ya atafi akan ambaton halittar samai da ƙasai sai Allah ya ce, hakikan walakad khalaqana hakikan mun halitta fawqakum a samanku saba tara'iq ai hanyoyi guda uku ma'ana sammai guda bakwai Allah ce mun halitta watan a sama gare ku Allah ce saba tara'iq watan hanyoyi ma'ana sammai guda bakwai wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin hakikan mu ba za kasance ba game da halitta masu rabkana halitta Allah subhanahu wa ta'ala idan kan lura akwai abin lura duk cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kowace aya idan ka tsaya ka sa lura da fahimta da basira to ka gane cewa akwai abin da wannan ayar take karantawa ka dibi sammai tana nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala kai kanka in ka kalli kanka ka san cewa fi anfusikum afala tubsiruna game da halittar kawunan ku Allah ya ce ba za ku lura ba akwai aya wanda ya kamata kowa ya lura cikin waton halittar kansa to shine Allah ce hakikan mun halitta waton daga cikin mai a saman ku sab'a tara'iq sammai guda bakwai Allah ce wa ma kunna anil khalqi ghafilin ba mu kasance ba masu rabkana game da halittun da duk muke yi kaga shi yasa in ka dibi halitta ka da annabi adam wai dan Allah ya nuna maka cewa kai halitta ka ba wata abu bace ba ka dibe da Allah ya halicci sama sai da aka yi bayani da aka halicci sai ka dibe da sama take shine Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sama da ƙasa wallahi ta fi girma sifa ce ala wazni af'al Allah ce ta fi girma akan halittar mutane amma mutane ba sa fahimta to Allah ce mun halicci sammai guda bakwai watan a sama gari kuma wannan samman Allah ya sanya ya kawata bi zinatinil kawakib ga tauraru nan ga wata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sama amfanin taurari guda uku ne tauraru suna da amfani guda uku kaga na fara amfanin su zinatu nil kawakib an bai waton kawace da sama Allah ya kawaita sama da mi da tauraru sannan kuma amfani na biyu da tauraru Allah ce rujuman lishayatin suna jifar shaidanu waɗanda suka je gun wato sauraron abin da ake karanta wa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amfani na kuma wali sayyara matafiya idan ka bace ka dibi taurari ka gane hanya kaga amfanin guda taurari kenan guda uku to Allah ce mun halitta a saman ku watan sammai guda uku wa ma kunna anil khaliqi ghafilin ba mu kasance ba masu rabkana game da halittun da muke yi sai Allah ya ce
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون الله يتي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون حقيقة إن الله يتي من هلتي وأنزلنا من السماء من سبكر من السماء دقى سما الله يتي ماء روى Allah ce mun saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon kaddara gwargwadon bukata ai kadarul haja bi hasbil haja gwargwadon bukatun mutane la kasiran fa yafsidul ard wal imran kaga Allah ce ba za mu saka da yawa ba sai in mun tashi ukuba dan ya kar ya bata kasa sannan kuma wala qalilan fala fala yakfi zuru' wa thimar kuma ba kaɗan ba wanda ruwan da ba su isar shuka da tsiran da suke fitowa Allah ce bai kadarin watan a kaddarawa gwargwadon bukatu muke saukar da ruwa duk wanda za a sauko gwargwado ne na bukata to Allah ce muna saukar da ruwa wato mun saukar da ruwa bi kadarin gwargwadon iko gwargwadon bukatun mutane a rayuwa sai Allah ce fa askannahu fil ardi sai muka zaunar da wannan ruwan da suke wato tahowa fil ardi fil ardi a cikin kasa muka zauna su a cikin kasa ibnu kasir yace ai ja'alna al ma'a idza nazala min as sahab yakhlidu fil ard Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya idan ruwa suka sauka daga kasa da suka tura girgije to suna tabbatuwa waton a cikin ƙasa waja'ala fil ardi qabilihi lahu tashrabihi wa yataghadha bihi sai Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin wannan ƙasar to akwai masu amfani da wannan ruwa ga dabbobi su sha mutane su sha ai maka dori ai maka adawa maka hura ka sha duka wannan gaga cikin mi iko ne Allah subhanahu wataala sannan kuma tsirrai su fito zan za a je a yi noman salati da ruwan Allah subhanahu wataala a noma foundation kaga duka Allah ya ce mun zaunar da su ka bushe kaga da ruwan Allah take hitowa Allah ce muka zaunar da ruwa a cikin ƙasa wa inna ala zahabin bihi laqadirun musu Allah inji Allah yace ala zahabin bihi akan tabbatar da muke wa ruwan to idan mun ga dama muka ce ma ruwan duk su tahi to Allah ce za su tahi wa inna ala zahabin bihi laqadirun hakika inji Allah ya ce mu akan mu tafi da ruwan da muka zauna akai wani katon bahar ko wani teku idan Allah ya ce su watse Allah ya ce laqadirun wallahi mun ga damun umra iya yi mu wannan sai Allah ya ce فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون الله يأتي فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون التي فأنشأنا سمك كاغا أي يعني أخرجنا لكم سمك في ترغريكم التي فأخرجنا لكم به جنات من نخيل أي فأخ... التي فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء معنا سيمك فتر مكو دقاء بندا wato muka saukar da muka saukar da ruwa da shi ruwan da muka saukar inji Allah sai Allah ce sai muka fitar gare ku wato jannatin gonaki ai basati gonaki to Allah ce min nakhilin na itacen dabino dan nakhil jam'u ne na nakhal wa a'nabin jam'i na inab rezan ko inabi Allah ce ai cikin wannan gonakin ga dabino kuma ga inabi kaga wannan abubuwa ne wanda laraba su suke da bukata can a wajejen su kaga nan mu wajen da Allah ya ruwa kaga sai albasa da tumatir su hito dan su su muka yi ko eh su muka yi nan to Allah ya sai muka fitar muku da abubuwa kala kala wato nan nakhil itacen dabino da kuma waton inab saboda su laraba suna yawan ci wannan abubuwan kaga nan da muke yawan shan mangwaro da lemu kullun ga sanan suna kawai ba su karewa da da kubewa ba ta karewa Allah ce sai muka fito muku da wannan Allah ce lakum fiha fawaki haqiqan gare ku a cikin wannan gonaki fi ha fawaki akwai aka ce fawaki shine ƴaƴan marmaro kaya na firi Allah ce to kaya na firi su irin su mangoro da lemu banan da anana duka wannan kaya ne wanda dan annabi adam yake da bukata to Allah ce akwai su cikin wannan gonaki suna fitowa ne da mi da ruwan Allah subhanahu wataala wa minha ta'kulu kathira kaya masu yawa kaga ba su karewa ko ko da shi Allah kaga duk da azumin gada ana cin su amma kuma kullun sai ka in ka zo goma sai ka iske su go to Allah ce wa minha ta'kulun daga wa'annan abubuwan ku ɗaya annabi adam kuna ci za ku ci kuma kuna kasuwanci wani ya zo ya noma wani ya ɗauko ya saida wani kuma ya sayi dan ya ci ko to Allah ce kuna cin wa'annan abubuwan Allah ya halitta ku ci kayan na jin daɗi sai Allah ya ci وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين الله يتي وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين دوت إتاتيا شجرة سألقات على كرا الله يتي وشجرة دوت إتاتيا kaga tana fitowa ne ita malami idan Allah ya yi ruwa ko to Allah ce wa shajaratin da wata itaciya ta khuruju min turi saina tana fitowa daga dutsen turi saina jabal ne jabal ne wani dutse ne shine itan zaitun inji malamai mafi yawan malaman tafsir suka ce wannan itaciya shine mi shine itan zaitun Allah ce tambutu biduhni wannan waton itaciyar tana fitowa biduhuni da ya ga ce adduhun shine mai tana fitowa da mai wanda za ku sha kaga man zaitun ana shafawa sai Allah ce wasibghil lil akilina har ma ayi romuwa ayi miya da wanda suke da bukatar su ci kaga zaka shafa akwai amfani sannan kuma za a sa cikin abinci a ci Allah ya ce lil akilina masu ci wasibghil lil akilina dan a sa cikin miya a gyara wato a ci amfanin wannan wannan itaciyar to ya ga ce shajara nan ita suka ce ita ce icen zaitun annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rawaito yake cewa kulu zaituna wadhinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka na ce ku ci zaitun sannan kuma ai azzait sannan kuma ku yi watan ku shafa shi ku ci kuma ku shafa domin yana fitowa ne daga itaciya mai albarka yacin zaitun kenan yana fitowa daga itaciya mai albarka ana ci kuma ana sha sannan kuma ana ci cikin abinci Allah ce duka da ya kaga amfani ne gare ku kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce sai Allah ya ce
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون الله يأتي وإن لكم في الأنعام لعبرة حقيقة كو kuna da a cikin dabbobin ni'ima Allah ce la'ibra abin lura dabbobi na ni'ima wanda ake ci ake yankawa ake ɗaukar kare su Allah ce wallahi akwai la'ibra akwai abin lura a ciki Allah ce nuskikum nuskikum mimma fi butuniha muna shayar da ku da abin da ke cikin cikunanta na nono ko kaga sai ka tatsa ga dama maka wura da shi to Allah ce muna fitarwa muna shayar da ku watan da wannan watan abin da ke fitowa daga cikin cikinta sai ce walakum fiha manafi'u kathira kuna da amfani amfani masu yawa game da wannan dabbobin kaga za ku ci naman ta ko amfani ne ko ba amfani ba ne ai maka roma da kyau ka sha Allah ya ce to dukan muna wannan aikin mu ne inji Allah subhanahu wataala walakum fiha manafi'u mun sanya kuna da amfani mai yawa a cikin wannan dabbobin sannan wa min hata akulun watan gare ta cikin wannan dabbobin dabbobin kuna yankawa ku ci za ku ci sannan kuma za ku ɗauki kayan ku ku kai zuwa da lokacin da babu babu mota babu moto babu velo da me ake ake safara kaya da me ake safara da raƙumma da dawaki ko ana buƙatar a kai sako a tura sako sai a tashi daga nan tawo mutum ya hau doki zuwa ya mai an an teke sako ko wasu saman dawaki wasu saman jaka suka ta aikin hajji kaga amfani ne ko ba amfani ba har gobe yanzu in kai noma in kai noma da me kake ji da da jaki ko sai ga dar mai kura ka zo ko kuma da da irin wasu garuruwa da da da shanu ake wannan ayyukan noman ma yanzu kaga da aka an an waye na zamani har da noman jakai da sharat na kura akwai ko na jaki ko na na nasa ya zo ya noma Allah ce ta kula da amfani da yawa kaga daga ka ci amfani ne ka ci daɗi sannan kuma ka ɗauki kayan da kai baka iya ɗauka abin da jaki ke ɗauka kai ko jinga da nawa aka baka baka iya ɗauka shi ko baka bane abin da raƙumi ke iya ɗaukowa kai in an tara maka an cika maka da ɗakin ɗakin da kuɗi baka iya ɗauka shi ko baka bane kaga amfani ne abin da ba ku iya yi Allah ce suna iya su su yi muku to Allah ce kuna da amfani masu yawa sanan wa min hata akulun babu rahi kuma ku yanka gashi nan sai ku ci daga wannan dabbobi sai Allah ya ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalun Allah ce wa alaiha akan wa'annan dabbobin da muka fore muku wa alal fulki kuma akan jirgin ruwa da muka sanya ratahiyar ta a cikin ruwa muke karewa Allah ce tuhmalun ana dokar ku ku hau jaki ku je gona ku hau doki ku tai balagu balaguro ku tai ku itace da doki ko duk abin da kuke bukata ku je ku yi Allah ce to akan wa'annan watan dabbobin ni'ima da kuma watan jirgin ruwa Allah ce tuhmaluna ana dokar ku aje ku abin da aka duk da kuke bukata kaga shi zamani ya zo muna hadda irin bis ga jirgi ko duka abubuwa ne sun ka cikin sauki ne ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala akan bayan Allah shi yasa bayan Allah mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun hakika inji Allah ce mun aiko annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa wala kad arsalna nuhan haqiqan mu aiko annabi nu ila qaumihi zuwa ga mutanensa da muka aika sa faqala abinda ya zai gaya musu me yace cewa yayi ya qaumi ya ku mutane na i'budu i'budu Allah ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ku mutane na ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala malakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bautawa banda Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da annabi Nuhu ya kanta da mutanensa bai ce ku zo ku bi ni mun siyasa bai ce ku zo ku bi ni mu kasuwanci ba bai ce ku zo ku bi ni wata rayuwa ba a'a abin da ya kanta da ‘yan uwansa mutanensa shi ne ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala malakum min ilahi na gairu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala duk duniya ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce afala tattaqun shin ba za ku ci Allah ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba akan kuna sanya ma Allah kishiya akan abin da Allah ya bai bukata sai suka ce فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم نعم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Allah ya ce, faƙalar mala'ul lazina kafaru min ƙaumi, ma haza illa bashirun mislukum yuridu an ya tafaddala alaikum walau sha Allahu la'anzala mala'ikatan ma sami'na bi haza fi aba'in al'awwalin. Ma'ana, Allah ce da annabi Nuhu ya zo ya karanta musu watan sakon Allah subhanahu wa ta'ala akan su bauta wa Allah madaukakin sarki fa qala al mala'u idan ga ce al mala'u ibnu kasir ya ce humus sada wal akabir minhum manya manyan mutanen masu fada a ji sai suka ce suka ce min kaumi daga mutanen annabi Nuhu kenan ma haza illa bashurun mislukum ai wannan mutum ne dan uwanku kawarku mutum ne kawarku yuridu an yatafaddala alaikum yana nufin ne kawai ya fifita kansa a kanku yana son ne shi ya ɗaukaka a kanku kawai so yake ya nuna shi wani ne kawai mutum ne kawai duka da kuke mutane haka shi ma yake mutum walau sha Allahu da Allah ya ga dama da ba mutum zai turuwa wala an zara mala'ikatan da Allah ya ga dama da ya turo mala'ika ba kai nuhu ba so ce ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin ai ba mu taba ji ba ba mu taba jin labarin an aiko mutum ba a cikin tarihin uwayenmu da suka gabata kakanninmu suka wuce ba mu taba jin sun ba mu labarin aguwar mutum da aka turo ba watan wanda yake annabi to kuma haka ba su taba ji an turo mutum an turo manzo ba mala'ika dan ba taba turo mala'ika manzo ba to duka mutane ne Allah subhanahu wa ta'ala yake turowa so ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin a cikin uwaye da suka gabata kakanni da uwaye da suka wuce ba mu taba ji ba watan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mutum ba mala'ika ba sai Allah ya ce
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا فتربصوا به حتى حتى حين sai Allah ya ci gaba da bada labarin abin zagayi sai suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna hakika shi ho wannan mutum da aka turo in huwa shi fa mutum ne kawai illa rajulun bihi jinna mutum ne wanda kawai yake tattare da hauka kaji annabi Allah suka kira shi da hauka kawai ba komai ke damun shi ba hauka ce ke take damun shi in huwa illa rajulun bihi jinna kawai shi namiji ne wanda ya samu dan taɓewa ya samu motsuwa wai annabin Allah yake gaya ma wannan kaga ina kai ne da da yanzu sai dai mu zai ci maka magani sai dai ku yi kulli da kulli ko amma annabi Allah hakuri hakuri gare su shi yasa Allah ya ce to Allah ya sanya annabi nu cikin ulul azmi minar rusul wanda sun annabawa da su yi kowa duk duniya hakuri zababu cikin annabawan Allah guda biyar akwai daga cikin su akwai annabi nuhu alaihi afdalus salat wa atammu taslim in huwa illa rajulun bihi jinna suka ce ai mutum ne wanda yake da cuta rashin lahiya ta mi ta hauka har ma yake zaton cewa Allah subhanahu wata'ala ya turo shi sannan kuma ya keɓance su ya keɓance shi Nuhu daga cikin su har Allah ya bashi hau annabta to suka ce kai Nuhu in ba da hauka ba duk cikin garin ga sai Allah ya keɓance ka kai sai tura ka ce kai annabi na ai wanga hauka ce suka ce sai Allah ya ce قال رب انصرني بما كذبون da suka wannan magana sai suka ce to fata rabbasu da haka ku jira fata rabbasu bihi hatta hi ku jira wani dan lokaci zuwa wani dan lokaci ai zai daina wannan abubuwan zuwa ya mutu ku yi hakuri akan abin da ke gaya muku ku jira za a gane mai gaskiya to kuma sai Allah subhanahu wataala ya yi hukuncin sa da su ga wannan maganar sai ya koma gehen gari ya addu'a ya ce rabbin surni bima kazzabun ya Allah ka tseratar da ni ka tseratar da ni bima kazzabun akan abin da suka karyata ni shine Allah ya ce fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir sai ya doki ubangijinsa ya ce ya Allah ni an rinjaye ni su hi na ya Allah ka taimaka min to shine Allah ya roki Allah subhanahu wataala akan ya taimake sa kaga ana nuna maka cewa duk irin halin da ka shiga a rayuwa ka mai da lamarin ka gawa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce fa إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله يتي فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا سمك والنبي نوح الوحي تنا يارك الله سبحانه وتعالى يتمكسا وكما الله سبحانه وتعالى يا alkawalin taimakon bayansa na gari sai Allah ce sai muka wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi afdalu salat wa atammu taslim wani wahayi muka masa anisna'il fulka watan ya kera jirgin ruwa wahayin da Allah ya turo masa shine ya jere ya kera jirgin ruwa to lokacin suka zo suka Nuhu yana yana kera jirgin ruwa su fara mai izgili suka ce ai da wannan sana'ar ka dawo kana yi yahi wannan wa'azu wa'azu da kake yi asa yanzu an gani kana cikin mutane masallaci da an yi da sallah ka tashi kana a'udhu billahi sami'il alim min al-ayn shaytanir ya ce to da mun bai da sana'a an dauke wani mai wa'azi bai da sana'a suka ce to nuhu ai da dawo kai kana kafintan nan da yayi maka alkhairi akan wannan wa'azu wa'azu naka da kake yi shine Allah ce fa auhayna ilai sai muka yi watan wahayi zuwa ga annabi nu alaihi afdalu salatu wa atammu taslim anisna'il fulka akan ya kera jirgin ruwa bi a'yudina zai kera tana akan akan idanun idanun inji Allah subhanahu wataala muna gani ma'ana muna ganin aikin da yake yi Allah ya turo masa mala'iku su tanya sa su koya masa da ake yin watan jirgin ruwa kuma su koya masa sai Allah ce fa iza wa wahayna da kuma umarnin mu ga umarnin Allah subhanahu wataala sai ce fa idza jaa amruna idan umarnin Allah subhanahu wataala ya zo na halakar da kafirai to Allah ce ga alamu wa farat tanur idan wannan kasko da ake cewa kaskon ya bullo da ruwa to na farin za a ga inda ake tuya zai fara ruwa in ji Allah subhanahu wataala to Allah ce idan ka ga wannan fasluk ka dinga taimaka min fasluk fiha min kulli zawjin zawjayn ithnaini da haka annabi nuhu ka sanya idan wannan watan eh, ta- eh, tanga ta, ta fashe da ruwa inda ake tuya to Allah ya ce ka ɗauki mutum guda biyu eh, bangare guda biyu eh, sinfaini kenan zawjaini bangare guda biyu maza da mata cikin duk halittu na duniya kowanne inda Allah ya ce ka ɗauko a bangare guda biyu ka sa namiji da mace domin kaga hikimar Allah dan a bar nasal a bar zuriya a duniya kaga da Allah ya halaka da kaga ba a samu su kai sai Allah ya ce to ka ɗauko duk wanda suka yi imani cikin mutane da dabbobi ma a ɗauko cikin kowanne abubuwan Allah ya ce zawjaini thnaini ka ɗauko abu gud- nau'i guda biyu ka sanya cikin wannan watan wannan jirgin wa ahalaka hadda iyalanka ma'ana iyalanka wa'anda suka yi imani daga cikin ka mutanen ka kenan jama'a ka sai Allah ya ce illa man sabaka alaihi alqaul sai wanda zance na Allah subhanahu wataala ya gabata akan sa bata cewa lalle tabbas bai cikin wanda Allah subhanahu wataala zai tseratar kaga shine matarsa da kuma dan ɗansa da yami da ya yi waton ya ya ketare ya bar karatun ubansa dan malam bai halin malam ba ka gane ko dan malam bai halin malam ba to wannan shine annabi nuhu na wa'azi uba dan dan ya tai can ya samu wani du- wani eh, dutse uban na kiran shi yace ya bunayya kan ma'ana ka go ka huta da mu yace qala sa'u ila jabalin ya asibi min alma yace ba ka gani katan dutse ga ta taban da labe ruwa ba su cin mai yace kai la asima al yawmin amrillah ai wannan yau babu babu ta cewa yau Allah ya sako ne sama ta hito da ruwa ƙasa ta hito daga ruwa sama na bada ruwa ƙasa na bada ruwa ta ce kawai sai abin da Allah subhanahu wataala yi shi ya ce to Allah ya masa alƙawarin zai kare sai ce Allah dan dana cikin iyalan Allah ce ba shi cikin iyalan kaga ahalaka kenan nan wato ana nihin waɗanda suka yi imani da cikin wa da cikin zuriyar annabi nuh alaihi afdalus salat wa atammu taslim sai Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu ya kai annabi nuh kada ka min mukhataba ma'ana kada ka roke ni akan waɗanda suka yi zalunci suka nemi shirka suka suka dabi dubara su tana fidda su daga watan umarninmu na eh, cewa za a halakar da su a to kai kai wannan illa innahum mughraqun haqiqan wa'annan mutane inda Allah ya ce mughraqun za a mi za a nutsu da su a cikin ruwa ma'ana za su halaka ruwa za su mamaye su gaba da sai Allah ya ce فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين Allah ya ce fa idza stawaita idan ka daidaita kai annabi nuh anta wa man ma'aka kai da wanda suke tare da kai fil ful alal fulki akan jirgin ruwa kuka hau jirgin ruwa kuka daidaita kowa ya shiga sai fa qul alhamdulillah abin da za ku gai ku ce godiya ta tabbata wa Allah alladhi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tsayar da mu daga mutane wayanda suke azzalumai kaga can Allah ce wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha ko idan ku hau to ku hau ku yi basmala shi yasa musulunci ya karantar komai a cikin akwai azkar in za ka hau kai basmala to ga annabi nuhu Allah ce idan za ka hau wato abinda za ka gayi to shine ka ce godiya ta tabbata da Allah subhanahu wataala wanda yake ya tsayar da ku daga mi mutane wanda suke azzalumi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karanta duk lokacin da mutum zai hau abin hawansa ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib wannan aya ce ma a cikin alqur'ani imam manta ba a suratul zukhruf to kaga wannan ke da musulunci akwai tsari gare shi Allah ce idan ka daidaita da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai akan jirgin ruwa abinda za ku gayi faƙul alhamdulillah ku ce godiya ta tabbata da Allah allazi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tsayar da mu daga mutane wanda suke azzalumai sai Allah ya ce وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين كجج كما كتي يا الله كسبك الدني وتنبي هيلي وندك مبارك من البركة يا الله وأنت خير المنزلين كيني في يوم سكك سكك متاني كجا kana tafiya ne karkashin iska kudura ta iska Allah subhanahu wataala shi Allah shi ke kare ka to abin da zaka roka ka roki Allah subhanahu wataala ya sauke ka wuri wanda yake albarka sannan kuma huri huri wanda yake tsafatace mai albarka kuma Allah subhanahu wataala shine fiyayye wanda yake bada kariya har ya sauke bayunsa a yayin da suke hawa mu kasan in ba dan wallahi ba dan da Allah yake yake karewa ba to da abubuwan da za a yi na banna ba ba su gilguwa ka dibe yadda yan mutane suka hayo abin hawa suke tahiya wani ya kama gudu wani zai shiga kwada ba son control wani zai da mota ya ka zai stop irin yan adida ta gaba su irin sama yan banka kanga wani tsakar titi ma zai zai kama da hanci dan adida ya tsaya kuma da Allah yake kare baka ga da an halake Allah ya kare kiyayewa to ka roki in ka hawa abin hawa ka dinga roƙo Allah ya saki ka lahiya musamman ma wannan lokaci shofar san permi suka yawa kawai tuki ake amma ba a lura to Allah ce kai addu'a ka roki Allah subhanahu wataala ya sabkar da kai huri wanda yake albarka mai albarka sannan kuma Allah shine fiyayye wanda yake mi wanda yake sarki mutane kaga wannan yabo ne na gawa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce aya ta karshe إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين الله يتي إن في ذلك لآيات حقيقا أتكين ونن بيانن دا أكي وني بياني شيني بيان النبي نوح يا كيرا جرجي روا سندا با سان كيرا تبا وند بار كيرا شيني وا النبي نوح سنة كما غاشي الله سبحانه وتعالى يا saukar da ruwa sama na bada ruwa ƙasa na bada ruwa kaga wannan ba taba gani ba sannan kuma ga annabi nuhu Allah ya tsirtar da shi daga shi da jama'arsa wanda suka yi imani to Allah ce inna fi zalik sannan kuma ga kafirai Allah ya halakar da su shi Allah ce to lalle a cikin wannan bayanan Allah ce la ayatin akwai abin lura akwai abin wa'azuwa ay la hujaj akwai hujjoji wa dalalatin wadihat akwai dalili masu bayyanarwa ala sidikil anbiya akan gaskatar da annabawan Allah bima ja'u bihi da abin suka zo da shi na annabci anillahi ta'ala agun Allah subhanahu wata'ala wa annahu ta'ala fa'ilun lima yasha kuma cewa Allah subhanahu wata'ala lalle shine mai aikata abin da ya ga dama ala kulli shay'in akan dukkanin komi sannan kuma alimun bi kulli shay Allah masani ne da dukkan komi sai Allah ce wa inna la mubtalin haqiqan musu Allah subhanahu wa ta'ala la mukhtabirin ay lil ibad bi risalir rusul da mu jarrabi mutane akan aiko annabawa za a jarrabe ka dan ga zaka bi abinda manzo zai zo da shi ko kuma zaka karyata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan duniya gida na jarabawa a duniya darul ibtila ibtila wa imtihani ita duniya gida ne na jarrabawa Allah zai jarrabe ka dan a gwada imaninka eh iya imaninka iya gurgurdan jarraba ka haka manzo Allah ya ce Allah yana jarraba dan annabi Adam a gurgurdan imaninsa shi yasa aka tambaye manzo Allah annabi ce mafiya yawan wanda aka fi jarraba su ne annabawan Allah subhanahu wataala shi yasa kaga wannan annabi nuna cikin ulul azmi na rusul manzanni guda biyar wanda Allah ya zaba daga cikin su akwai annabi nu akwai annabi Ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sune manzanni guda biyar wanda Allah ya zabe su har ma Allah yake lallashin manzala ce fasbir kama sabar ulul azmi min rusul ya kai annabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi ka yi haƙuri kamar yadda ul azm suka yi haƙuri su ne annabawa Allah subhanahu ta'ala wa inda me yasa ka ce musu ul azm la'annahum tahammalul al'aza wal mashaqqa fi sabili da'wa saboda sun wahala gun isa da sakon Allah subhanahu wa ta'ala kaga annabi nuhu ya zo yana wa'azi aka ce masa mi aka ce masa mahaukaci kaga yau aka ce maka mahaukaci sai ka aje mi sai ce to tunda ma har ka mahaukaci wani ma bar wa'azi kaga shi bai bari ba annabi ibrahim cikin wuta aka jefa sa annabi isa tsere sa aka yi aka buge shi cikin a bakin gari aka tsere ta annabi me ke da suna annabi Musa gashi tun yana yaro ba irin wata muhala da fir'auna bai bashi ba kaga ya wahala shi ma ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gari shi da aka aisha kore sa wannan wahala ce yasa Allah ya ce to kai kai in zaka yi hakuri ba kai hakuri irin nawa irin nawa nan annabawan Allah domin ka samu dacewa da mi da alkiyama gobe alkiyama da aljanna firdaus da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu dace fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh